الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyarmu ta farko da ta ƙarshe ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da sake haɗuwa a masallacin Anas bin Malik domin ci gaba da karatu na littafin Umdatul Fiqh wallafar al-Imam al-Faqih al-Allama Ibn Qudamah al-Maqdisi Allah ya aika rahama a gare shi a wannan darasi na ɗari da hamsin da da hudu a yau ashirin da shida ga watan rabi'u nisani shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sha biyu kenan ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kafin mu fara karatu muna amfani da wannan dama wajen isar da ta'aziyya da kuma sakon nuna alhini da jajantawa iyalan malam ahmad gambo wanda allah ya masa rasuwa a safiyar yau wani bawan allah da ke zama a can inda za ku iya tunawa da shi mahaifin wasu daga cikin su ma almajiran wannan majalisi kamar alaramma abdulsalam da alaramma nazif ahmad zakakurin alaramman nan makarancin alkur'ani na najeriya da wasu kasashe wannan bawan allah allah masa rasuwa a safiyar yau muna yin addu'a allah ubangiji ya masa rahama kalmarsa ta ƙarshe da ya faɗa kafin cikawarsa ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah muna fata allah ya sa wannan kalma ta masa amfani muna fata mu ma allah ya bamu irin wannan cikawa za mu tashi a cikin wato babi da yake magana akan annazir annazir shine bakance wannan babi zai yi mana bayani akan matsaloli da suke da alaka da hukunce-hukunce na shari'a akan bakance yaya ake yin sa yaya kuma hukunce-hukuncen shari'a suke akan bakance da yawa daga cikinmu mukan yi bakance ta wani lokaci mun sani ta kuma wani lokaci ba mu sani ba sannan mukan yi bakance wani lokaci daidai wani lokaci ba daidai ba to wannan babi zai karantar da mu matsaloli masu yawa har kusan matsala ashirin da biyar a kan wannan babi na bakance insha Allah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب النذر من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم, يجز لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتم وقضى وكفر بكل حال ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين
Allah ya bada lada Abu Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim babun nazar. Malam ya ce babi dangane da bakance. Man nazara ta'atan duk wanda ya yi bakance akan zai yi wani aiki na da'a wa Allah lazimahu to ya zama tilas a kansa sai ya cika. Lazimahu fi'luha ya zama lazimi dole a kansa sai ya aikata abin da ya yi alkawari wa Allah. Da ƙauli Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam saboda faɗin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa man nazara an yuti Allah fal yuti'hu duk wanda ya bakance akan zai yi biyayya wa Allah ta hanyar yin wani aiki na da'a to ya masa biyayyar ya cika alkawarinsa. fa in kana la yutiquha idan ya kasance yayi alkawari na abin da ba zai iya aikatawa ba ka shaykhin nazara siyaman la yutiquhu kamar tsoho yayi alkawari akan zai yi azumi kuma sai ya zo ba zai iya azumin ba fa alaihi kafaratu yamin to wannan kafarar rantsuwa ita ce take kansa a madadin wancan bakancan liƙauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam man nazara nazara la yutiqu fa kafaratuhu kafaratu yamin duk wanda yayi bakance akan abin da ba zai iya ba to kafarar wannan bakancen shine irin yadda ake kafarar rantsuwa wa man nazara wa man nazara al-mashya ila ila baitillahi al-haram duk wanda ya yi bakance akan zai yi tattaki har zuwa ɗakin Allah mai alfarma lam yujzihil mashiyu illa fi hajjin aw umra to babu wani tattaki da zai iya wadatarwa gare shi sai dai ya yi tattaki zuwa aikin hajji ko lokacin umra fa in ajaza anil mashi idan ya fara tafiya sai ya gagara rakiba to zai iya tafiya akan abun hawa wa kaffar amma sai ya yi kaffara wa in nazara sauman mutatabi'an idan mutum ya yi bakance akan zai yi azumi amma zai yi su a jere fa'ajaza ni tatabu sai ya gagara yin azumin a jere sama mutafarrakan to sai ya yi azumin a rarrabe ba dole sai ya yi a jeren ba wa kaffara a madadin jerawar sai ya yi kaffara irin ta rantsuwa wa in taraka tatabu ali udrin amma idan ya bar jerawa din saboda uzuri ne fi asna'ihi bayan ya riga ya fara kuyira bainasti inafihi to an ba shi zaɓi ko dai ya bari in ya samu dama ya sake daga farko sai ya yi a jeren wa bainal bina'i ko kuma ya ci gaba a hakan sai ya bar jeren tawar wata kfir daga baya yi kafara wa in taraka huli gairi udrin amma duk wanda ya bar jeranta abin da ya yi alkawarin zai jeranta ba tare da wani uzuri ba wajabat nafuhu to wannan ya wajaba ya sake tun daga farko wa in nazara muayyanan idan mutum ya yi bakance akan zai yi azumi a wata rana ta musamman da ya sa ranar fa'aftara fi ba'dihi sai ya karya azumin a wasu daga cikin ranakun da ya ce zai yi ya ce zai yi na sati daga ranar farko ga watan kaza zuwa rana ta bakwai a watan sai a tsakaninsu sai ya karya wasu a tammahu to dole sai ya cika wa kaza kuma sai ya rama azumin da ya karya bayan ya ɗaukan wa kaffara kuma sai ya yi kafara sakamakon karyawar amma kafarar rantsuwa bi kulli hal ta kowane hali sawa'un da uzuri ne ko ba da uzuri ba wa man nazara raqabatan duk wanda ya bakance akan zai yanta baiwa fahiyar lati tujzi'u anil wajib to ba kowace irin baiwa zai yanta ba sai dai ya samo baiwar da shari'a ta wajabta a samo irinta a lokacin da ake yin kafara ta wajibi illa an yanwuya raqabatan bi ainiha sai dai idan lokacin da ya zo bakancan ya ce zai yanta baiwa wance to ko da bata cika wannan sharaɗin ba sai ta shiga amma in dai bari a buɗe to sai shari'a ta ce sai irin wadda shari'a ta yarda wala nazara fi ma'asiyatin wala mubah ba a bakance akan sako haka kuma ba a bakance akan abin da dama halal ne ba a ɗora maka dole ba kuma ba a hana ka ba wala fi ma la yamliku ibnu adam haka kuma ba a bakance akan abin da ɗan adam baya mallakarsa wala fi ma kasa da bihil yamin kamar yadda kuma ba a yin bakance akan abin da mutum dama ya ƙudurci rantsuwa ne akai ba bakancen yayi niyya ba liƙauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce la nazara fi ma'asiyatillah ba bakance akan saƙon allah wala fi ma la yamliku ibnu adam ba a kuma yin bakance akan abin da ɗan adam baya da mallakarsa wakala kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nazara illa fi mabtughiya bihi wajhullahi subhana ba a bakance sai dai a cikin abin da ake iya neman yardar Allah maɗaukakin sarki a cikinsa wa in jama'a fi naziri baina ta'ati wa ghairiha idan mutum yayi bakance amma sai ya hada tsakanin aiki na da'a da kuma sabo duka biyu fa alaihi alwafa'u bi ta'ati wahdaha ya zama wajibi ya cika na da'a din kadai waccan kuma ya barta lima rawa ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisi da abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa ya ce absara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsinkayo wani mutum qa'iman yana tsaye kyam fasa'ala anhu sai ce wane ne wancan kuma faƙalu suka ce da shi abu isra'ila kenan nazara an ya kuma fi shams ya yi bakance ne cewa shi a rana zai tsaya wala ya kuma ba zai zauna ba wala ya kuma ba zai shiga inuwa ba wala ya takallamu kuma ba zai yi magana da kowa ba wa ya sumu kuma a cikin azumi zai zauna ta wanda ya ɗibo da wuya fakala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce muruhu ku ce da shi injini fal ya takallam ya yi magana waliyastazilla ya shiga inuwa waliyaqud ya zauna waliyutimma sawmahu amma ya ci gaba da azumin nan wa in qala idan mutum yace lillahi alayya nazrun na dauka wa Allah alkawarin bakance wa lam yusammihi amma bai ce bakancen kaza ba fa alaihi kafaratu yamin to wannan kafarar rantsuwa ce a kansa a kun ji an taɓo matsaloli da yawa ko to wannan waɗanda malam ya faɗa kenan banda kuma waɗanda muka zakulo domin a ƙara bayani babun nazar ai hada babun أذكر فيه لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام النذر wato an buɗe ƙofa da malam zai yi mana bayani akan hukunce-hukuncen bakance bakance wannan shine abin da ake faɗa da hausa ma'anarsa a shari'ance in ka ji an ce bakance shine ilzamul mukallafi nafsahu ba'atan lillahi ta'ala la tajibu alaihi shar'an shine mutum mukallafi musulmi ya ɗora wa kansa abinda Allah bai ɗora masa dole ba Allah bai ce dole ba ne amma kuma abin na bautar Allah ne amma Allah bai ce dole ba sai shi ya ɗora wa kansa wannan shine ake ce annazar ku ji a cikin ta'arifin nan mutum ya ɗora wa kansa ya nuna cewa ba Allah ne ya dora masa ba shi zai dora wa kansa kuma wani baya dora wani bakance na maka bakance sai ka yi kaza a'a sai dai ilzamul mukallafi nafsahu ka dora wa kanka sannan ilzam dole ka ce dole ne wa kanka baka ce in na ga dama zan yi kaza in ka ce dole jazaman an fahimta sannan ta'atan lillah ya zama akan wani abu ne wanda da'a ce ga Allah dama abu mai kyau ne ya kamata ka yi amma kai yanzu sai ka ce dole ne ka yi ba ya kamata ba ne ana fahimta ko duk abin da dama dole ne a yi ba a bakance a kai bara ka ce na yi bakance sai na yi sallah a zahar a kar ma ka yi mana amma in ka ce na yi bakance bayan azhar sai na yi nafila raka ɗari kafin la'asar wanda ya zama bakance kuna fahimta Allah ne ya ɗora maka da ma ka dora in ka dora wa kanka haka zaka yi ta yi tunda ka riga ka yi bakance ba za ka ce na yi bakance bana sai na yi azumin ramalana wannan bakance ne ba bakance inda ba bakancen ba za ka yi ba ne za ka yi dama ko da ba bakance ko da ba bakance da gare ka za ka yi amma ka ce na daura wa kaina daga nan zuwa watan ramalana sai na yi azumi guda ɗari ba zai kai ta yi ba wa ɗora maka ko guda ɗaya ba wanda aka ɗora maka ya zama dole sai na lamarana shine annabi sallallahu alaihi wasallama wani dan kawai ce masa hal alayya ghairuha banda wata ramalana akwai wani dole ya ce la babu na dole illa an tafawwa sai dai in ka so ka yi na nafila to kai sai ka ce dole za ka yi to dole sai ka yi ana fahimta wannan shine abin da ake nufi da bakance idan muka shiga cikin bayani sosai za ku fahimci na ba da misali ne mai sauki akan sallah da azumi amma za ku ga hanyoyin da kuma kuna shiga ciki kuma kuna shiga ciki ka ɗora wa kanka wani abu da za ka ce za ka yi ko ka ce idan allah ya maka kaza za ka yi kaza ko idan allah ya raba ka da kaza za ka yi kaza haka ne wannan shine ake nufi annazar to asali annazar a musulunci yana da dalilai a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi masu yawa wanda ya nuna cewa abu ne shahararre kuma dama an saba yin sa tun kafin zuwan musulunci jahilai suna jahiliya ana yi da musulunci ya zo sai ce a ci gaba amma sai masa gyaran fuska akan yadda ake yi na jahiliya sai mai da shi irin na musulunci wanda ake bisa tsari wanda ya dace da shari'a abin da yake nuna maka cewa bakance tun dama yana nan shine in ka ga kissoshi na annabawan baya zaka ga an yi magana akan waɗanda suka yi bakance mahaifiyar na na maryamu tun kafin ta haife ta Allah maɗaukakin sarki ya ce ta yi bakance ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran daga shi na ɗauki ciki ya Allah na maka alkawarin abinda na haifa din nan na baka shi zai maka hidima ne zan sa shi a masallaci ya ta maka hidima shi yasa da ta zo ta haifi mace sai ta ce to an samu matsala ni ai na ce in haifi namiji ne don in samu wanda zai aiki a masallaci gashi kuma na haifi mace walaisa zakaru kal unsa namiji kuma ba daidai yake da mace ba yaushe mace za ta zauna a masallaci amma da yake Allah madaukakin sarki ya karbi bakancan sai Allah bai kunyatar da ita ba sai na na Maryamun ta yi hidima a masallacin sama da abin da namiji zai yi ita ma na na Maryamun ta gaji mafiyarta ita ma ta yi bakancan ita kuma sa ta ma aka yi Allah ne ya aiko ya ce a ce mata ta yi bakanci lokacin da ta ɗauki cikin annabi Isa mahaifiyarta ta yi tana da ita tana da cikinta yanzu kuma tana da cikin annabi isa sai aka ce fa in ma tara yinna min albashari ahadan fa quli inni nazartu duk wanda kika haɗu da shi kina tafiya ki ce masa nayi bakance inni nazartu lirrahmani sauman nayi bakancen yin yin azumi wa abun nan wa ubangiji fala falan ukallima al-yawma insiya haka yau ba zan yi magana da kowa ba yau ba zan yi magana da kowa wannan Allah ne ya sa ta sai zama ya shafe ta ne ita kadai kuma ya zama shar'u man qablana wala yakunu shar'an lana illa idza kana muqarraran fi shar'ina haka ne ko kuma illa idza uqirra bihi fi shar'ina wannan ba zai shafi mu shari'a mu sai ka ce kai ma za ka yi haka akan ba za ka yi magana da kowa ba a yau an gane tunda ita wancan ya shafe ta ne mu kuma a shari'ar mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wali ya takallam kai magana an ji wannan ko sannan kuma akan bakance ne kaji Allah madaukakin sarki ya ce summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq Allah ya ce mutane in suna da bakance akan su su cika sannan Allah ya yabi waɗanda suke cikawa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira su waye wannan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura su ne waɗannan don haka cika bakance wato ɗabi'a ce ta bayin Allah na gari in sun yi alkawari wa Allah suna cikawa to asali shi bakance kan menene hukuncinsa asalinka shine ya halatta amma galibinsa makaruhi ne ba a so a yi ka ce ka iya cewa bakance yana shiga cikin haram yana shiga cikin makaruhi yana shiga cikin mubah yana shiga cikin wato abin nan yana shiga cikin dai da yawa daga cikin al'ahkamul khamsa bakance asalinsa yana zama haramun idan akan haramun zaka yi ana iya yin kuma na haram ɗin waɗanda suke da labari sun sun tuna da lokacin da aka yi abu ya yaɗu sosai a najeriya har jaridu sun buga lokacin da aka yi atlanta 96 sun san lokacin ƙungiyar karuwai ta Legas sun yi alkawari suka ce idan najeriya ta ci final ɗin nan za su ba da kansu wa samari kyauta a ranar ba kowa sai ya biya ko kobo ba kuma haka aka yi da aka yi da najeriya ta ci sai suka zo suka fito a fili suka ce balash wannan bakancen da suka yi suka zo suka cika idan mutum ya yi irin wannan bakance akan haram shi kansa bakancen haram ne kuma cika shi ma menene haramun yana daga cikin bakance irin na haram shine bakancen da yan bid'a waɗanda suke bid'a mukaffira suke yi bakance ba wa Allah ba amma wa waɗansu matattu ko annabawa ko waɗansu daga cikin shehunansu mutum ya ce ya yi bakance wa wane idan ya samu abu kaza zai yanka abu kaza saboda wanin ya sa masa hannu a kai alhali wancan ɗin amwatun gairu ahya kuma Allah ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin kamar yadda mutum kurma in ya waiwaya yana tafiya ba yanda za ka yi ka kira shi ji ba yana ta gaban ka bane wallau ya juya yana tafiya kai ta kiransa zai ji to kamar haka ne ba za ka iya jiyar da matacce ba wannan nasi ne na alkur'ani ko to duk wanda ya irin wannan shi ma haramun ne yin bakancen kuma in an yi ma haramun ne a cika akwai kuma bakance da yake zama wajibi a cika shine in mutum ya yi bakance akan da'a wa Allah akan da'a wa Allah kamar yadda muka bada misali akan mutum ya ce zai yi azumi ya ce zai yi sallah ya ce zai bada sadaka wannan dole sai ka cika na yi alkawari in na samu aiki a wuri kaza Allah na maka alkawari albashin farko zan raba shi sadaka wannan shine annazar ko na akan abu na da'a to wannan ya halatta ka yi ba can amma in kai wajibi ne sai ka cika duk da cewa makaruhi ne yin irin wannan bakancan amma mutum ya yi bakance cewa banan nan sai ya je umra kaga wannan akan da'a ne ba wai ya ce sai in an masa kaza ba ko bana sai ya yi aikin hajji ya yi wa Allah alkawari ya san yana da kuɗin amma kullum yana jin kasala aiki ya masa yawa sai ce bana kan na maka alkawari ya Allah sai na ziyarci ɗakinka to wannan wajibi ne ya cika kuma yana ɗaya daga cikin wanda yake da kyau ɗin shine wanda Allah ya ce wato sun mal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum sannan akwai kuma makaruhi wanda shi ba a so shine wanda ya fi yawa shine annadhurul mu'allaqu bi shart shine mutum ya ce wa Allah in ka mun kaza ni ma zan maka kaza wannan kamar ciniki ne mutum yake yi shi da Allah Allah ban kaza ban biyar in baka goma haka ne aiko hadisi ya tabbata daga nana aisha allah ya ƙara yarda a gare ta ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nazara an yuti allah falyutihu duk wanda ya bakance akan zai yi wa allah da'a ya masa da'a wa man nazara an ya'si allah fala ya'sihi duk wanda yayi bakance akan zai saba wa allah kar ya saba wa allah a haka kawai bai halatta ka saba wa Allah ba ballanta na kai alkawarin saba masa wannan hadisi Imam bukhari ai wannan hadisi Imam bukhari ya ruwaito amma hadisin Abdullahi ibn Umar shine nuna cewa bakance wanda ake jingina shi da sharadi cewa sai Allah ya kaza kai kaza shi wannan ba a so dalilinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce innahu la ya'ti bi khair irin wannan bakancen baya zuwa da alheri inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil wannan ai a jikin marowaci ake kwata shi ba zai aikin alheri ba sai dai in ya ce wa Allah ayi jinga kaga wannan marowaci ne ya ce ya Allah in ka sa na samu aiki zan bada sadaka ha kenan Allah bai baka aiki ba za ka yi sadaka ba ya Allah ina yi aure zan ciyar da miskinai guda goma a kofar gida duk abokai na gwamnati za su rika zuwa suna ci na kwana goma to ba ka ci da su bai kai aure wannan shine bakance wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama yustakhraju bihi min al-bakhil wannan daga wurin marowata ake kwata saboda in an bar su ba za su yi ba har kawai shi ba zai ba ba zai azumi ba ba zai nafila ba ba zai talaka kuma ba zai ci komi ba amma yana neman wani abu to shi kuma sai Allah ya rike abun sai ya ce sai ka bawa ne wannan yin bakancan ba shi zai sa ka samu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sa ba wai haramun bane amma makaruhi ne domin yin wannan alkawarin da kai ba shi zai sa Allah ya ce to bari in baka tun da kamun alkawari me dalili akan wannan shine hadisin muslim wanda abu huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanzuru ku daina yin bakance irin wannan fa innan nazara la yughni min alqadari shay'a saboda irin wannan bakancen fa baya canza kaddara Allah ba zai sa Allah ya zai maka kaza ya fasa ba ba zai sa Allah ya niyyar ba za a baka ba dole sai a baka saboda ka ce in an baka za ka yi kaza ai Allah ba nema yake ba balle ka ce in ka bashi ya yarda ya karba sai kai ma ya biya ka bashi wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil wannan a wurin marwata ake kwata shi za aka ce wani ami yana da dabbobin sai su suka fara mutuwa sai ce ya zai yi ne an yi magani ya ga dabbobin nan suna ta mutuwa sai wani ya ce masa kai bakance mana ya ce kamar ya aka ce kai bakance cewa idan sun warke za ka yi azumi goma da su za su daina sai ce ya Allah na maka alkawari in suka warke zan maka azumi goma sai suka warke a'a sai aka ce to tun da ka riga kai ka fara mana sun ki su warke suna ta mutuwa sai ya fara saboda abun yayi sharp sharp saboda Allah ya karba saboda ka gane cewa wannan baya sa wai Allah dole sai ya fasa abin da abin da ya kaddara zai yi sai ya fara azumi lokacin kuma shanu sora sora goma dama shanu ne in yi daya sai daya ta mutu in yi daya sai daya ta mutu sauran daya ta rage sai azumin yau yana gama ita ma ta mutu to sai bai ji daɗi ba to shi ne sai da aka zo ramalana kuma kun zai da labari ya kare sai ce to kaga zai cire ba shi zuci wannan wanda aka ce ba a so din shine al-mutlaq ai shine wato wanda al-mu'allaqu bi shart wanda aka jingina shi da sharadi amma wanda ba yi haka ba shi ba dole bane to sannan bakance kuma ya kasu kashi kashi ne kamar yadda zamu ji a cikin wannan karatu in an zo an shiga ciki za ku fahimci na farko akwai bakancen da ake ce nazru ta'a wanda shine zamu fi mai da hankali akai shine bakance na da'a wa Allah wannan wajibi ne a cika saboda dalilai da muka kawo na biyu shine nazuru ma'asiya ko nazurul ma'asiya shine mutum ya yi bakance akan zai yi sabo wannan haramun ne yin bakancen kuma haramun ne cika shi an fahimta to amma shi yaya hukuncinsa in mutum ya yi akwai kafara in ka fasan ko kawai shi kenan magana ta kare wannan za mu zo mu ji daga baya na gaba shine nazurun sadama nassan wato mutum ya yi bakance sai kuma a zo a samu wani abu na shari'a ya dakatar da bakancen ya za a yi mutum ya ce na yi alkawarin zan yi azumi kwana uku a cikin wannan kwana uku sai aka samu ranar da haramun ne yin azumi a ciki mace ta yi alkawarin za ta yi sallah ta nafila a cikin sati guda kowane bayan sallah kaza za ta yi raka'a kaza har zuwa kwana kaza sai ta fara haila kuna ganewa ya za a yi wannan to wannan shine wanda malamai suka ce a lokacin sai mutum ya cika shi a iya lokacin da shari'a ba ta hana ba sauran lokacin da shari'a ta tsayar shi kenan ya tafi an gane wannan ko? saboda imam bukhari ya rawaito hadisi daga abdullah bin umar cewa an tambaye shi mutum wani mutum ne ya ce ya tambaye shi ya ce ni na wa Allah alkawari cewa kowace ranar laraba ko ranar talata sai na yi azumi har in mutu har in mutu ma baqitu hayyan kullum sai na yi azumi ranar talata ko ranar alhab ko ranar laraba ɗaya daga cikin biyu in ban yi wannan ba zan yi wannan banda litinin da alhamis shi ga wanda ya dora ma kansa kaga na shari'a wanda ta sani litinin da shi kuma ya dora wa kansa talata da laraba ana nan ana nan sai sai ranar sallah ta zo ranar talata shine zai ce abdullahi bin umar ya ni fa na alkawari fa zan yin kare alkawari na sai abdullahi bin umar ya ce ya ce bakancen ka Allah ya yi umarni ka cika ranar sallah kuma Allah ya hana mu azumi don haka dama cikawan saboda Allah zaka yanzu kuma Allah ya hana azumi don haka hukuncin Allah zaka ɗauka ka bar naka alkawarin an bayyanci wannan sannan na gaba shine wato akwai bakancen da shi wato ana ce masa annazirul mubham wanda malai magana a kansa a ƙarshe shine bakancen da zaka ce na yi wa Allah bakancen Allah ya ban kaza kai wa Allah bakancan me baka faɗi me za ka yi ba sai ka ce amma dai na yi wa Allah alkawarin wani abu in aka zo to me to ya za ka yi ka cika me wani abu irin wannan in ka bar shi a rufe to in ka zo kawai ka fara rantsuwa za ka yi a madadin shi kuna fahimta saboda hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaratul nadri kafaratul yamin sai kashi na gaba shine irin bakancen da ake baka zaɓi ko dai ka cika bakancen ko kuma ka yi ka fara rantsuwa kawai duk wanda ka zaɓa ya yi in ka gana ma ka cika bakancen in ka gana ma kuma ka yi ka fara rantsuwa shi wannan ya kasu kashi biyu ko uku kashi na farko shi ne wanda ake ce masa nazarul lajaj ko kuma nazarul ghadab shi ne a cikin fushi ka ce na yi alkawarin in abu kaza ya yi sai na kore ka a gidan nan kai da ɗan karanka ya ɓaci na ɗaukan wa Allah alkawari wance sai na sake ta kuna fahimta na ɗaukan wa Allah na ɗora wa kaina cewa duk yadda aka yi wato sai na nuna wa wani raina ya ɓaci irin wannan abin da mutum cikin ɓacin rai zai faɗa sai na nuna masa gazawarsa a cikin fushi ka faɗa to irin wannan in ka gara ma ka cika in abin halal ne kuna fahimta in ka gara ma kuma ka bari ka yi ka fara saboda bai zama dole ka cika ba tunda a cikin fushi ka faɗa galibi wannan kawai kai ka fara rantsuwa ne amma in abin dama in ka cika shi tunda a cikin fushi ka faɗa ba wai asalin bakancen ka yi niyya ba in ka cika shi kenan ya wuce amma in baka cika ba baka yi laifi ba kawai sai kai ka fara rantsuwa ha kuma nazirul yamin wanda yake kama da rantsuwa mutum ba wai yayi niyan yin bakance ba yayi niyan ya rantse ne amma madadin ya ce wallahi tallahi ko ce na rantse da Allah a madadin haka sai mutum ya yi bakanci sai mutum ya faɗi cewa na yi wa Allah alkawari sai na dakiwa ne ai kamar yana so ya ce wallahi zai dakiwa ne kuna fahimta na yi wa Allah alkawari sai na bayar da kuɗi kaza da ake nema a masallacin nan amma shi yana nufi ce wallahi zan bayar don ya tsanan don ya dora wa kansa sai yayi sai ya rantse amma madadin ya rantse sai ya ce ya dora wa ya dora wa kansa alkawari tsakanin shi da Allah kaga ya zama bakance to wannan hukuncin sa shine hukuncin rantsuwar dama kaman a madadin rantsuwa aka yi shi kuna fahimta don haka mutum ya cika in bai cika ba kawai yayi fara rantsuwa sannan kuma sai nazrul mubah shine wanda ya zama akan abin da yake halal ne mutum ya ɗora wa kansa ya ce ya yi wa Allah alkawari sai ya hau mota a to dama ya halatta a gare ka ya halatta kuma ka fasa hawa mota ya yi wa Allah alkawari sai ya sa bakar riga ya halatta a sa baka ya halatta a sa fara sai ce shi ya yi wannan irin wannan abun akan abu na halal to wannan shine nazarul mubah shine wanda waɗansu malamai suka ce ko dai mutum ya zama in ya cika haka ake so amma in mutum bai cika ba shin akwai kafara ko babu kafara idan akwai wahala a ciki to mutum ya bari kawai amma babu wahala ya ɗana kayansa kamar wanda muka ce ya ce zai sa kaya kaza ya ce zai auri mace iri kaza shikenan zai je ta yi ba wanda ya hana shi amma idan abin akwai wahala a ciki mutum ya ce sai ya yi tattaki daga nan zuwa zaria saboda gwamnan can ya bashi wani ba haka ake yi ba irin wannan alkawarin mutum ya ce ya ɗauka kuma ya sa Allah a cikin abun ya zama bakance in ya ce ya yi wa Allah alkawari sai ya yi wannan tattakin wannan tattakin ai mubah ne ba a kan ɗa'a wa Allah ba ne akan wani abu ne wanda kawai ya halatta ne ka gara ma ka yi in ka gara ma ka bari yin sa banza barin sa banza gara barin sa ma to sai mutum ya ce sai ya yi to wannan shine nazrul mubah shin in mutum ya fasa bai yi ba ko ya fara ya ji uwar bari ko wani gwamnan kamar yadda wani ya ce da Allah a gaya masa ya koma ya je nemi sana'a Allah ya saka da alheri mun gode mun riga mun ci zaɓe to irin wannan ya zai yi da shi bai cika ba bai yi tattakin ba ko ya fara daga baya ya gaji gaba zai iya ba to wasu malamai suka ce ya dawo ya yi kafarar rantsuwa wasu kuma kamar shekul islam bin taimiya suka ce a'a ya zo ya zamansa kawai ba sai ba dama ai ba a sa shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace a gaya wa abu isra'il ya zauna ai bai ce masa ka fara rantsuwa ba shi abu isra'il fa cewa yayi zai ci gaba da tsayuwa ba zai zauna ba sannan ya zo tsayuwan a rana zai tsaya ba zai shiga inuwa ba sannan kuma zai tsaya tare da azumi ka wani ai ya dora wa kansa sannan kuma zai magana ko wani ya masa magana ba zai amsa ba sai dai ruka kai na nuna annabi sai salama yana mumbari ne yana hudu ba sai an goshe ce waya can ne a waje aka ce ai wani abu isra'il kenan ya ɗago ta da zafi shi da annabi ya ce ku ce da Allah ya nutsu ya zo ya zauna kuma ya shiga inuwa kuma ya fara magana amma ya ci gaba da azumin ba shi kenan ba annabi ya ce masa ya kafara sai suka ce to duk abin da mutum ya ɗora wa kansa na wahala sai ya fasa kawai ba sai ya yi kafara ba an gane ko wannan shine ra'ayin shekul islam ibnu taymiya to a takaice waɗannan matsaloli bari ku ji su a jere da mala ya kawo su da kuma waɗanda za mu ƙara na farko shine a cewa idan mutum ya ga cewa abin da ya fara ko da na ɗa'a ne sai zo ya gaza ka san halin ɗan adam ai ta yiwu ka niyan abu kaga za ka iya daga baya kuma sai ka zo ka gaba za ka iya ba to irin wannan sai mutum ya yi kafarar rantsuwa a madadinsa wannan saboda hadisi ne na uku ba ibnu amir cewa yar uwarsa ta yi bakance cewa ita za ta taka daga madina har zuwa makka da kaba tafiyar kilomita 450 kenan kamar daga nan ne ka ce za ka je maiduguri a kafa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku gaya mata ta je amma ta hau ta hau abun hawa mata sauki ba dole sai ta tattaka sai ta yi tattaki ba waltamshi litamshi waltarka ta tattakin kuma ta taka waɗansu malamai suka ce wannan rangwamen da annabi sallallahu ya bata alhali ita ta ɗora wa kanta kuma bai ce ta yi kafara ba me yasa so suka ce annabi sallallahu alaihi ya san ba za ta iya ba ne to kuma in mutum ya gaza ne sai ya yi waɗansu kuma suka ce ai annabi ya ya ɗauke mata kenan waɗansu kuma suka ce a'a ya ce mata ayi kafaran kai dai ba a faɗa ba kuma kamar dama an riga an sani cewa tunda ta gaza to ta yi wannan ɗin amma tattakin ne ba za ta iya ba ta dai je ɗin amma ta je a abin hawa sai ta zo ta yi kafara kuna fahimta don haka dai idan ka yi bakance akan za ka yi wani abu to ka ce kawai za ka yi zan je maka amma ka ce zan je a irin yanayi kaza kaga ka ɗora wahala biyu kenan in kai alkawarin zan yi azumi bakwai daban da ka ce zan yi su a jere shi kuma daban fa yin azumi kawai haka ya fi sauƙi sama da yin azumi bakwai a jere to in mutum ya ce haka to akwai kafara idan bai yi in ba zai iya azumin ba kuma akwai kafara idan ba zai iya ba a jere to kaga gara ma ka ɗauka wa kanka wanda ya fi sauƙin ya zama in ba za ka iya azumi ba akwai kafara ne an gane ko matsala ta gaba ita ce inda malam ya ce idan mutum ya yi bakance akan zai je ɗakin Allah to fa ana nufi a lokacin aikin hajji ko umra ne ba mutum ya je ya je maka kawai ya juyo ba dole sai dai ya je aikin hajji ko umra tunda bakance ana yin sa ne akan da'awa Allah to kuma in ka je ɗakin Allah me da'awa Allah shi da kai aikin umra ko kai aikin hajji wa timmul hajja wal umrata lillah shine da'a don haka mutum ya je dole sai dai ya yi wannan ba kawai ya je ya dawo ba matsala ta gaba ita ce idan mutum ya fara azumi na jerawa da ya alkawari sai zo ya gaza ya gaba zai iya ba to wannan mutum wato sai ya zama amma da uziri ne ya gagara to wannan shine mala ya ce an baka zaɓi ko dai ka bari yanzu sai lokacin da ka samu dama sai ka sake sai ka yi a jeren shi kenan magana ta ƙare ko kuma ka ci gaba da yi ɗin ka gama ba a jeren ba ta ce za ta yi bakwai ba ta yi shida sai haila ta zo mata kuna ganewa to suka ce ko dai ta bari sai ta samu dama sai ta sake jera su ta yi bakwai ɗin a jere shi kenan ba komi ko kuma ta bari in ta gama hailar ta ci ko ɗayan sai ta zo ta yi kafarar rantsuwa a madadin jerawa da ba a samu ba kuna fahimta ko haka suka ce fa'ida ta gaba ita ce idan akwai uzuri na shari'a wancan na bada misalin haila kaga uzuri na shari'a ne amma in ba uzuri bane na shari'a ita ce kawai ta zo ta ji kai ita ba gaskiya a jeren nan gobe akwai biki kuma yanzu a je biki tana azumi kai bari ta karya an fahimta ta yi alkawari cewa in ta haifu sai ta yi azumi bakwai a jere tana haihuwa sai jini ya ɗauke washe gari sai ta fara sai daga baya saura kwana bakwai ta tuna to ai kwana bakwai din shine suna kuma ana ci ita ba za ta ci ba sai ta karya kaga wannan ba uzuri bane na shari'a to wannan shine aka ce ko dai ta bari daga baya ta jera ko kuma wato ta karya din daga baya ta cika sai ta zo ta yi kafarar rantsuwa amma idan akwai uzuri na shari'a to wannan sai aka ce shari'a za ta ɗauke masa zai iya daga baya in ya zo ya ƙarasa sai ya haɗa idan uzuri ne na shari'a to uzuri na shari'a shine haila ko uzuri na shari'a shine rashin lafiya waɗannan dukansu da na faɗa ina ce zuwa suke yi daga waje ba kai ne ka fara su ba to sai aka ce idan uzurin yin tafiya ne fa wannan matsalar ku haɗa ta har da can gaba idan muka zo babin kafara ka fara yin azumin kafara baka gama ba sai tafiya ta kama ka kuna ganewa kuma kafara a jere ake yi ko ka fara yin azumi irin na bakance irin wannan baka gama ba sai tafiya ta same ka idan haila ce ta same ki ko rashin lafiya ne ya same ka wannan uzuri ne daga sama don haka wannan shari'a za ta ɗaga maka kafa in ji mafi yawan malamai duk da cewa akwai malaman da suke gani nan ma kawai sai an saki amma jumhurin malamai mafi yawa ammatuhum suna gani wannan ba matsala inda ake da matsala shine in tafiya ce tunda wannan kai za ka yi abin da ya ja wannan iskalin shine in ramadana ne in ka zo yin tafiya an ɗauke maka azumi haka ne fa man kana minkum maridan aw ala safar to amma in wannan ne fa shi ma an ɗauke maka akan kafaraka ka fara yin kafaraka ta kisan kai wata biyu za ka yi ka yi wata ɗaya da wani abu ka zo kuma za a je sana'a fa gaskiya kai kuma sana'a ka je ka fita ya za ka yi za ka yi ta zama a gida ne ko dole ka fita in ka zo fita kuma za ka wahala in ka ce tare da azumi ko za ka je garin da akwai wahala yin azumi sai ka ce bari ka sha ruwa in ka dawo ka dora za ka iya haka ko kuma dole ka karasa ko kuma in dai ka yi to in ka dawo sai ka sake waɗansu galibin malamai suka ce in dai tafiya ce ba uzuri ba ne malikiya da hanabiya da shafi'iya suka ce wannan ba uzuri ba ne tun da kai ka jawo wa kanka amma wanda shari'a ce ta ɗora maka ba da son ka wannan ba matsala amma hanabila wannan mazhabar da muke karanta suka ce a'a uzuri ne na shari'a suka ce idan a watan ramadana an ɗauke maka saboda tafiya akwai azumin da ya fi watan ramadana girma ne a shari'a wancan fa rukuni ne min arkanin islam ashe an ɗauke masa suka ce ɗin da za a yi la'akari da shi kawai shine shin wannan tafiyar kai ne ka ɗebo ta saboda kana so ka karya ko kuma shari'a ko kuma bukata ce ta sa za ka yi tafiya suka ce in dai bukata ce ta yau da kullum sana'arka neman iliminka za kuma makaranta za ka je aike ana neman ka wani abu ya faru za ka je kaga wannan bukata ce an fahimta an sa ranar auren ka sai sirikai suka ce suna neman ka sai sun ganka ido da ido kai kuma ka kusa ka gama kafara in ka je kaga ka yi tafiya kuma kuma kai kuma tafiyar da nisa za ka karya azumi ya za a yi shi ne sai suka ce idan ba kai ne ka kirkiro tafiyar saboda ka karya ba ya halatta ka yi kuma in ka dawo ka zo ka dora muwa muna nan akan wannan kuna fahimta ta tunda aka samu uzuri irin wannan akan azumin ramadan domin ba mai aula a same shi akan azumin da bai kai na ramadan ba girma wanda kuwa shine na bakance ko kuma na kafara an fahimta wallahu alam matsala ta gaba ita ce idan idan mutum ya bar idan mutum ya yi azumi na bakance ya fara akan zai yi kwanaki kaza sai ya zo ya yanke ko kuma ya fara akan ya ce zai yi azumin ranar alhamis wannan satin ya yi bakance sai zo ya fara sai zo ya karya ina ce azumin nafila ya halatta a karya to shi wannan azumin kuma kaga ya zama wajibi tun da ya dora wa kansa sai ya karya to shine malam ya ce a tammahu duk da ka karya dole ka ci gaba ka ci abinci da gangan amma yanzu ka tura ka ji tsoron Allah to ka ci gaba da azumi wa kaza kuma sai ka rama ranan kamar na ramadana ne wa kafara kuma sai ka yi kafara tun da ka karya abin da ka yi alkawari amma wace irin kafara za ka yi kafara wace iri kafarar rantsuwa ba wai kafara irin ta karya azumin ramadan ba kuna ganewa me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaratu nadri kafaratu yamin kafarar bakance ita ce irin kafara irin ta rantsuwa matsala ta gaba ita ce da mala yake ce idan mutum ya yi bakance akan zai yanta baiwa to sai dai irin baiwar da shari'a ta yadda da ita baiwar da shari'a ta yadda da ita ko shine fatariru raqabatin mu'mina sai ta zama musulma amma idan mutum ya ayyana ya ce kawai zai yanta wance ita kuma ba musulma ba ce to wannan yayi ba matsala amma in ba haka ba ya bar shi a buɗe to sai dai ya kawo irin wadda shari'a ta yarda da ita a wajen kafara irin ta wajibi mun yi bayani akan wanda ya yi bakance akan sabon Allah wannan haramun ne to amma shi abin da ya rage shine idan mutum ya yi bakance akan sabon Allah sai mutum ya fasa shin akwai kafarar rantsuwa ko babu a yawancin bakance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaratu nadri kafaratu yamin duk mutumin da ya bakance bai cika ba yayi yayi me yayi kafara ta rantsuwa to in mutum yayi akan zai yi sabo ne sai ya fasa sabon ai yayi abun kirki ne fasawar da yi to shi shi ma sai yayi kafara galibin malamai suka ce ba kafara waɗansu kuma suka ce ayi to akwai ne hadisi da na gano da na gani wanda na na Aisha ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ashabu sunan suka ruwaito kuma da yawan malamai sun inganta shi ciki har da wato malam albani a cikin irwaul galil da kuma cikin silsila sahiha wannan hadisi ya nuna cewa idan mutum ya yi bakance a kan wani abu na haram kuma ya fasa to shi ma fa sai ya yi kafara kuna ganewa shi ma sai ya yi kafara kuma wannan gaskiya shine ahwar wannan shine fatawar a shekul islam ibn taimiyya sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce babu bakance akan abinda baya hannunka abinda baka da iko a kai yanzu kai ba ka ce ka ce ka ce Emmanuel Macron saboda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama a Faransa ka yi alkawari sai ka fille masa wuya zaka iya ne wannan wannan ba ruwanka kar ma ka fara tunda la yamliku ba abinda ba za ka iya bane ko kuma kai ba kance akan zaka bayar da mota kai kuma baka da ko keke to wannan shine fi ma la yamliku ibnu adam ballantana kai bakance akan abin da yake hannun Allah ka ce na muku bakance gobe za ku samu rana yau ba rana garin yayi wani iri yayi hazo gobe za wuri zai fayau kaga wannan duk ba hannun ka yake ba ba a yin wannan sannan kuma sai annadru fil mubah akan abin da yake halal ne wannan mun yi bayani a kansa abin da yake halal ne a gare ka kar kai bakance akai in ka yi shin akwai kafara ko kuma babu akwai saɓani a tsakanin malamai abin da ya fi ahwat shine mutum ya yi kafara a kai matsala ta gaba ita ce idan mutum ya yi niyan abu a kan rantsuwa ne to dama kafara rantsuwan zai yi ba cikawa zai yi ba sannan fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya haɗa a cikin abu ɗaya sai ce zai yi saɓo kuma zai abin alheri ya ce ya alkawari in yi auren nan za a yi fati kuma za a gwangwaje za a sha giya sannan kuma zai azumi goma to wanda zai a ciki sai azumi goma sai a bar saƙon kuna fahimta sannan mun ji kuma cewa idan mutum ya yi bakancen da bai faɗi wani iri ba ne to kawai ka fara rantsuwa zai yi to sai na gaba shine in mutum ya yi bakance akan abu na wajibi dama wajibi ne a kansa kamar mutum ya ce matasa da yawa suna yin wannan mutum yana aikata wani laifi yana so ya bari ya rasa yadda zai yi sai ya bakance cewa idan in ya sake abu kaza dama wajibi ne ya daina sai ce in ya sake abu kaza sai ya yi azumi goma a madadinsa kuna fahimta saboda in ya tuna da punishment inda ya yi wa kansa zai sa ya daina to waɗansu malamai suka ce wannan akwai kafara a kai idan mutum bai in mutum ya aikata tunda ya ce ba zai yi ba kuma ya zo ya yi wasu kuma suka ce a'a ya tuba kawai ga Allah abin da ya fi shine in mutum ya yi gaskiya ya cika ya cika bakancensa ana fahimta duk da cewa wajibi ne wajibi ne dama ya bari to amma wannan abin da ya faɗan alkawari yayi wa Allah Allah kuma ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika wa Allah alkawarin da kuka yi in kuka kulla alkawari da shi sannan fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce ba a yin bakance ta hanyar niyya kawai zalla ka yi niyyan za ka kaza ma baka faɗa ba to duk wannan bai yi ba a masaban malikiya akwai riwaya kamar da ibnu arabi ya faɗa cewa in kai niyya ma in dai tsakanin kai da kanka ne ba kai da wani ba kai da kanka ka ɗora ma kanka bai shafi haƙƙin wani ba to wannan ya ya ɗauku ya tabbata amma zancen da ya firin jaye shine duk abin da baka faɗa ba bai tabbata ba kamar saki ne in kai niyyar ka saki matarka a ranka amma baka faɗa ba bata saku ba ana fahimta kamar yadda in kai niyan ka auri wancan ai bata auri ba ko yawwa ko in kace kai niyan ka sai wannan mashin din kawai kai niyya haka ga wannan duk shirme kake yi to haka kuma niyyarka akan akan bakance ita ma bata aiki sai abu na karshe shine idan mutum yayi bakance amma ya allaka shi da insha Allah to bai zama bakancen da dole sai an cika ba in kace insha Allah na yi alkawari wa Allah in na samu kaza zan yi kaza insha Allah to wannan ko baka yi ba ya zama cika shi ya zama mustahabbi ba wajibi ba an gane ko to waɗannan su ne abin da lokaci zai iya bamu dama mu faɗa abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh